إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kadara haɗurmu a wannan fagen mai albarka a wannan garin mai albarka na tawa tare da huskoki masu albarka huskoki abin so abin kauna domin ziyara ta ko kuma ce sakamakon ziyara ta yan uwantaka ta da'awa da muka kawo a wannan garin mai albarka muka ga yana da kyau a ce an amfanar da yan uwa ko in ce mu amfanar da kawuninmu kamar yadda yake a sanarwa da aka gabatar tsarabar da muka zo muka da ita shine manzumatu usulil fiqhi wa qawaidihi na al-imam ibn usaymin rahimahullahu ta'ala wanda sunan littafin kawai ya nuna abin da ya kumsa idan aka ce manzuma ana nufin tsari na waƙe a cikin ilimin usulul fiqhi da kuma ƙa'idodinsa wanda ilimin usulul fiqh ilimi ne wanda yake da matukar muhimmanci kamar yadda malam zai gabatar muna a cikin mukaddima kuma ilimi ne wanda malamai suka bashi muhimmanci sosai kuma suka yi rubuce-rubuce a kansa ilimin usulul fiqh yana daga cikin ilimin da malamai suke cewa ulumul ala ma'ana ilimin muka wanda in ba da su ba mutum ba zai taba kasancewa malami ba sai dai ya kasance hamilu fiqhin kun san akwai alfaqih akwai hamilul fiqh akwai faqihi akwai kuma mai dauke da fiqh to usulul fiqh shine mabudi na ilimin da mutum ya kunsa a kansa yana da kyau kafin mu shiga a cikin wannan littafin mu gabatar da mabadi'u ilmil fiqh domin kowanne ilimi yana da abin da ake cewa mabadi su ake cewa mabadi'ul ulum ma'ana a bayani ko kuma mashiga ko farko farko na ilimi kowanne ilimi ana so kamin ka shige ka kamin ka shige sa ka san mabadi'in sa malamai sun wake wannan mabada ikin a cikin wasu a cikin wani baiti guda uku suke cewa inna mabadi kulli ilmin ashara kowanne ilimi farkonsa yana da abubuwa guda goma inna mabadi kulli ilmin ashara na alhaddu wal mawdu'u thumma samara na farko shine alhaddu na biyu almawdu'u na biyu as-samara alhaddu shine ma'anan me yake da suna ilimin sannan almaudu'u abinda yake tattaunawa akai sannan as-samara sannan me yake da suna kaman amfanin da ake samu a cikin shi ilimin sai suka ce wa nasbuhu wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu shari'i bayan wannan kuma sai nasbuhu ma'ana wane ne asalin wanda ilimin ya hoto daga gare sa ana ga nasbuhu kamar dangantakar ilimin shine nasbuhu dangantakar ilimin zuwa ga me ake danganta sa sannan na uku shine na a cikin kirgon nan nawa ne zamu na biyar ko yawa na biyar shine fadluhu falalan ilimin na shidda shine alwadi'u ko na bakwai alwadi'u shine wanda ya dora ilimin sannan sai sunan ilimin sannan hukumu shari ma'ana hukunci na shari'a na ilimin dole ne ko ba dole ba ne sannan suka ce masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha sharafa a ciki kuma akwai al masail wanda yana daga cikin suma mabadi'in ilimin wasu za a samu duka gaba ɗayan mabadi'in wasu kuma ba za a samu ba amma dai asali kowane ilimi yana da mabadi'in gaba daya kuma in mutum ya sani haza sharafa to ya kai kololuwa to mu dauki wannan mabadi'in na ilimin usulul fiqh na farko al-hadd me ake ce ma usulul fiqh usulul fiqh a lugatan shine ai asasul fiqh asali na fiqh idan kuma aka ce fiqh jumlatan ana nuhi ilimi na addini kenan usulul fiqh asali na ilimi na addini asali asali na ilimi na shari'a kenan aka ce maka asali ashe duk abin da ka kama in ba shi ba ka kamo kenan me ka kamo reshe ka kamo ko ka saki reshe ka kama ganye idan baka fara da usulul fiqh amma a istilahi abinda ake cewa usulul fiqh hiya alqawaid allati يستعان بها لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية abinda ake cewa usul fiqh shine wasu ƙa'idodi ne wanda ta hanyar su ake cira to hukunce hukunce na aiki in aka ce na aiki kenan banda na aqida na aiki kenan shi usulul fiqh wasu ƙa'idodi ne wanda ta hanyar su idan ka karanta hadisi zaka iya huddo hukunci ta hanyar su idan ka karanta aya zaka iya cira to hukunci shi ne ma'anan usulul fiqh idan muka zo dangane da nasbuhu ana danganta sa zuwa ga ulumul ala kamar yadda muka faɗi a can farko idan muka zo ga fadluhu da fadluhu da samaratuhu duk kusan abubuwa guda ne falalar wannan ilimin al-imam ibn usaymin ya ga mana shi a cikin muqaddima kidan ba sai mun ga shi a yanzu ba al-wadi' wanda ya fara dora wannan ilimin shine al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala duk ilmomi da za ku ji an ce wani shi ya fara dora sa ana nuhin kamar shi ya fara yin rubutu a kansa shi kadai yanzu misali muka ɗauki nahau a lokacin sahabbai in kace musu mai nahau in kace musu nahau ba su sani ba in kace musu arudu ba su sani ba in kace musu usulul fiqh ba su sani ba dan abin haɗe yake su a cikin salikar su ta larabawa in kace musu tajwidi ba su sani ba a cikin salikar su ta larabawa akwai shi to amma da yake shi musulunci ma na larabawa bane kawai kenan ana buƙatar a hudu ƙa'idodi wanda ba balarabe ba zai bi ya san abin to shi sa daga baya da musulunci ya faru da sai aka samu kowanne ilimi an yi masa rubutu mai zaman kansa daga cikinsu wannan ilimin na na usulul fiqh al-imamu shafi'i shine wanda ya fara fidda littafi na musamman akan shi amma kamin shi ma akwai malaman da suka yi ta ishara amma a yi rubutu mai zaman kanshi akan wannan shine ya fara a cikin littafin shi na ar-risala sai dangane da me yake da suna me na gaba da wanda mun faɗi ba cikin mabada yake ha cikin mabada me ba mu faɗi ba ha ya shi wannan ai ba ba mabda ba ne eh shi fassara shi shine kaman ko baka san sauran ba bai cutar da kai amma dai in ka san gaba ɗaya to shi ka san mabada yake gaba ɗaya eh kaman cikin mabada yake samara muka ce za mu gan shi a ce mukaddima ha yawa alhukumu shari da za kuma khairan hukunci na shari'a na karatun usulul fiqh alhukumu shari'i li ta'allumi ko li ilmi usulul fiqh hukuncin sa kala biyu ne akwai wanda yake fardun ainin ne gare sai san usulul fiqh akwai wanda yake fardun kifaya ne fardun ainin ga man yuridu an yakuna mujtahidan wa man yuridu an yakuna muftiyan wa man yuridu an yakuna mustanbitan lil ahkami duk wanda yake so ya zama to malami to shi dole ne gare sa sai ya mi sai ya san usulul fiqh duk wanda yake so ya zama to alkali dole sai ya san usulul fiqh ana gane da kyau ko to su wannan su fardun ayin ne gare su to akwai kuma wanda fardun kifaya ne idan sauran suka iya to su dole ba shi sun iya ba kamar ɗalibai wanda su dai suna neman ilimi ne don su san da za su ibada ba don zuwa gaba su yi da'awa ba amma in dai har kana so zuwa gaba ka yi da'awa to dole sai ka koyi ilimin usulul fiqh ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice dai mabade na wannan ilimin malamai sun yi rubuce rubuce sosai akan wannan ilimin wanda zan ba ku wasu daga cikin maraji wanda shi wannan ilimin na usulul fiqh karatun littafi daya biyu baya isa baya wadatar ma mutum shi yasa wanda suke bibiyan karatuka mun kusan mun yi daura guda biyu akan wannan ilimin a can mai kuma nan gaba ma tunda balaguran da muka yi to zamu yi zamu je daga jahohi ne agadaj ina tsammanin zamu yi wani fanni shi ma daban wani nazum shi ma daban na alqawaidul fiqhiyya duka dai dan saboda a nuna mana da cewa karatun littafi guda na wannan fannin baya wadatarwa malamai sun yi rubuce-rubuce sosai akan ilimin usulul fiqh nasran wa nazman yana daga cikin abin da zai nuna maka ana son ilimi kuma an bashi muhimmanci shine kaga ana yawan rubutu a cikin ilimin kuma kaga ana yin salo daban-daban na wajen rubutun wajen rubutu malamai suna da salo guda biyu akwai annasar shine zube ana gani da kyau ko misali littahi na alwarakat kun gani littahi ne na usulul fiqh amma kuma a tsari ne na zube to bayan tsari na zube annasar sai malamai suka yi su rika yin manzumat shi kuma shine tsari na waƙe wanda kowannen shi na da fa'idarsa in kana so ka haddace a cikin nishadi a cikin sauki to sai ka ɗauki ɓangaren mi yauwa annazum annazum amma kuma in kana so ka yi saurin ganewa to ka ɗauki mi ka ɗauki nasir don su manzuma su dole ne in ana yin su sai an kuma ga nasir ana ga da kyau ko wanda shi ne kina kamar yadda za ku gani a nan wanda kowa ya rike alƙalamin shi ƙa'idodi ne za mu zubo sosai wanda kuma da ƙarshe zan tambayi ku wannan ƙa'idodin wannan shi ne kenan a takaice dai daga cikin mai da suna maraji na irin wannan manzuma cikin na usulul fiqh akwai nazmul warakat da ɗaya daga cikin malumai yayi da mai da suna alkawakibus sati na al-imam suyuti shi ma nazm ne akwai kuma durarul usul libnu bauna shi ma duka nazum ne na usulul fiqh akwai silmul usul ila mabahithul usul na al-imam al-hakami akwai kuma bughyatul amal shi kuma al-imam as-sanani yayi wannan nazmin yayi wannan waken na usulul fiqh akwai kuma nazmul manar na al-imam al-kawrani sai kuma hidayatul usul na al-imam al-abadi akwai kuma manzumatul qawaid al-fiqhiyya libni sanad ana gane da kyau ko wannan shine zamu yi a zandar a agadin Allah ya so manzumatul qawaid al-fiqhiyya na ibnu sanad in Allah ya kaddara wannan shine kenan a takeice aka ce wannan manzumar wanda yi ta shine al-imam al-allama Muhammad ibn Usaymin al-imam ibn Usaymin ba bako bane ga daliban ilimi yana daga cikin maluman da Allah ya azzuta da at-tafannun ma'ana kowanne fanni in ka doka na ilimi zaka samu sun yi rubuce sun yi rubutu a ciki kuma abin da ya ba su wannan damar shine yawan malaman da suka yi karatu a wurinsu al'imamu al'ibnu usaimin duk malaman da suka yi fice a zamanin sai da ya karatu a wurinsu irinsu al'imamu shankiti irinsu al'imamu mikil suna sa'adi irinsu al'imam ibnu baz ana gani da ke ku duka ya yi karatu a wurinsu akwai wanda suke malumai ne wanda kusan tsaran shi suke amma kuma yi karatu a wurinsu duka daidan saboda nuna muna shi neman ilimi babu girman kai a ciki za mu tashi al-muqaddima muqaddima ta wannan nazumkin wannan waƙen na usulul fiqh malam yace alhamdulillahi al-mu'id al-mubdi mu'tinna wala kull man yastajidi مثبت الأحكام بالأصول معين من يسبو إلى الوصول ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الوراء وخير هاد لجميع من درى وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا اغتنم القوائد الأصولا فمن تفوته يحرم يحرم الوصول وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم أقول دادي كبار دادي ala ga yadda jago to in mun so kuma sai mu yi waƙe shi kuma ta wani fanni shi wannan akwai dorori da za mu yi ma yara a damagaran su irin wannan su waƙe su za mu yi musu الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالوصول معين من يصبو إلى الوصول تكوبا وانا بناكو بني جيد تزام هارا كنا malam yace alhamdulillahi almu'idil mubdi godiya ta tabbata ga Allah almu'inu mai taimakawa almubdi wanda yake shine na farko wanda baya da ƙarshe mu'tin nawa na kullu man yastajidi wanda yake bada annawal shine rabo annasib wanda yake bada rabo ga dukkanin wanda ya nemi taimakonsa ko ya nemi agajinsa musabbitil ahkama bil usuli mu'ini man yasbu ila al usuli shine wanda ya tabbatar da hukunce hukunce ta hanyar usulul fiqh mu'ini man yasbu ila al usuli kuma Allah shine mai taimaka ma wanda ya karkata zuwa ga isa ma'ana duk wanda ke so ya isa zuwa gare sa to yana taimaka masa shine a miki da suna yasbu ayyamilu summa salatu ma'a salamin qad utim alallazi u'ti jawami alkalim kina abin da ya gabata nan godiya ce yama Allah ya ga sifofin Allah a cikin godiyar sannan na biyu ce aminci da tsira su tabbata a aminci ga tsira wanda suke cikakku su tabbata a lallabi ƙwace jawami alkalim ga wanda aka ba shi jawami alkalim waye ake nuhi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nuhi da an ba shi jawami alkalim ina ji mun taɓa bayanin wannan ko shekara biyu da suka wuce muku manta mun yi mun yi daura akan a wannan wurin wa zai tuna muna shekarar ba shekara biyu da suka wuce shekarar da muka zo da ni da sheikh abdulmalik khamis akwai wani littafi da muka yi na alaƙa da wannan maganar kun ga hakun banta ku arba'una hadisan min kalimatai ne hadisai guda arba'in wanda kalma biyu ne cikin hadisin ana gane da ku kalma biyu a cikin hadisi kuma kowanne hadisi in ka ɗauka za a iya rubuta mi littafi a cikin a ƙarƙashin hadisin ana gane da kyau ko har yanzu odiyon akwai shi wanda suke so za su iya shiga cikin muryar sunna su yi da shirjan shi kenan an ba manzo Allah jawami'ul kalim ya faɗi magana kaɗan amma in aka zo wajen fassara ta za a iya rubuta littafai muhammadil mabusi rahmatal wara wa khairi hadi li jami'i man dara shine muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ya kamata in yi salati mana in ka ji an kace muhammad ka ji shiru akwai matsala domin za a ce wannan dun marewata ne kina almajiri kai baya in ma amma manzo Allah rewa kenan kai kai ma za a maka rewa ko kenan shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka turo rahmatal wara dan ya kasance rahama ga halittu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa khairi hadi li jami'i man dara kuma shi ne mafi alkhairin masu shiryarwa ana gane da kyau ko shi ne wa khairi hadi li jami'i man dara shi ne mafi alkhairin gaba ɗayan masu shiryarwa wa ba'du bayan haka kawai misalin mutum ya zo ne yana hudu ba innal hamdalillah zuwa sai ce amma ba'du kina abin da ya gabata duka dai a sana'u ne hutuba ce ta haja wa ba'du bayan haka وبعد فالعلم بحور ذاخرة لن يبلغ الكادح فيه من فيه آخرة اتبايا هكا شيء علمي بحور ذاخرة wani teku ne ko tekuna ne masu haɗi lan yabluga alkadihu fihi akhira wanda mai ƙoƙari alkadih shine al'amil shine mai ƙoƙari a wajen neman wani abu Allah ya ce ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kai kana kokarin aiki ya kai dan adam to zaka hadu da Allah zai saka maka aikin nan da kai kenan shine wanda yake kokari ga karshen wannan ba zai kai karshen sa dama ɗan magana suka ce al-ilmu bahrun la sahilala shi ilimi wani teku ne wanda baya da iyaka yace lakin fi usulihi tashila linailihi fahristajid sabila yace sai dai a cikin usulul fiqh akwai sauƙaƙawa linailihi a wajen samun shi ilimin faharis dan haka kai kwadayi wajen neman ilimin usulul fiqh tajid sabila zaka samu hanya ta ilimi da yace ilimi abu ne mai fadi mai wahala ko amma sai yace in kana son ka samu saukin ilimi shine ka karanci ilimin usulul fiqh ana gane da kyau ko kenan wannan da ya hada mu da ilimin ko ya kwadaitar da mu akan mu damu da ilimin yace igtanimil qawaidal usula faman tahfutuhu yuhramul wusula yace kai kokari ka samu ganima ta qawaidul usul ka samu ganima ta usulul fiqh domin duk wanda wannan usulul fiqh ya kubuce masa yuhramul wusula to za a haramta masa isa zuwa ga ilimi ma'ana duk wanda ya rasa ilimin usulul fiqh to ba zai taba isa zuwa ga ilimi ba wanda yake ya dauki sunan shi na ilimi wa haka min hadil usuli jumala arju biha alil jinani nuzala yace ga su ina baka wasu daga cikin wannan usulikin wasu jumloli daga cikin usulikin ma'ana shi kan shi ya nuna ba duka bane zai kame zai kawowa shine wa haka min hadil usuli jumala yace gashi zan baka wasu daga cikin ka'idodi na usulul fiqh arju biha alil jinani nuzala yace ina fatan dalilin wannan abin da zan baka wannan kyautar da zan baka in samu alil jinan in samu aljanna wadda take madaukakiya ya zamanto masabki a ta zamanto masabki a gare ni qawaida min qawli ahli ilmi wa laysa li fiha siwa dhan nasmi yace su ka'idodin da zan baka ka'idodin da zan baka daga cikin magungunan ma'abota ilimi ne ni aiki na a ciki shine tsarawa wannan yana daga cikin zuhudu na malamai ana gane da kyau ko da kuma mai yake da suna nisantar nuna sun isa da kuma nisantar nuna suke da komai shi ne sai ce maka wannan kawa'idkin ba wai ni na kyarkyaro su ba a'a malamai suka kyarkyaro su ni nan tsara maka ne zan gidan ka ji daɗin har da cewa ka ji daɗin saurare Allah ya saka ma malam da alkhairi wannan ita ce muqaddima wadda ta kumshi bayanin muhimmancin mi wannan ilimin ma'ana shi usulul fiqh ilimi ne wanda yake takaita maka da yake da suna ilimin addini ƙa'idodi ne wanda in ka haddace su dalilin ƙa'ida guda za ka iya karanta hadisi ɗari ka hiddo hukunce-hukunce ta hanyar ƙa'ida guda zan ba ku musallai akan wannan idan muka shigo idan muka shigo a ciki malam ya ce yusru shari'atul islamiyyati wa samahatuha wannan abuwa bikin ba malam bane yayi su ɗaliban shi ne wanda suka rawaito su ne suke tsatsarawa su hidda babe babe ana gan da kyau ko kuma misali za ku ga a lokacin magabata sun yi littafai da wanda ba su hidda babe ba amma ɗalibansu in suka zo sai su mi sai su hidda abuwa bikin ana gane da kyau wannan shine kenan kenan yusur shari'atul islamiyyati wa samahatuha shi yasa in kuka samu wani nan ba za su raba ba kenan nan dai malam yace wannan babubukan da za su zo ko wannan abuwa bikin da za su zo za su yi bayanin sauki na shari'ar musulunci ne da kuma rangwamenta shine samaha yusur sauki samaha rongame addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhum wad darar fa kullu amrin nafi'in qad shara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda 'aridin tara فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور وشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمي لكن إذا فردت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريئة ya juzu lilhajati kal ariya in ci gaba ko ni ma fa in na fara kamar kai in bari kuma har dan kada kawahu nake yi wallahi shi ne kenan na'am yanzu inda nasir ne ka kwararowa kawai za a yi ta yi babu wani shauki dogon ga bambancin manzuma da nasir malam ya ce addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhum wad darar addini ya zo ne lita'adatil bashar don saboda rabautar da al'umma a sa'ada shine rabo ko kuma jin daɗi ko kuma sauƙi kenan musulunci ya zo ne don saboda rabautar da albashar ma'ana mutane ko al'umma walintifa ishirri anhum waddarar kuma don saboda ya kore musu sharri da kuma abin da yake na cutarwa ne wannan ka'idar shi a zube shi ne mai so yana rubutawa wanda kuma muka kubuce mishi daga bashin Saudi ya rubuta ash-shari'atu ja'at li ikmalil masalih ash-shari'atu ja'at li jalbil masalih wa takmilha wa dar'il mafasidi wa ta'tilha shari'a ta zo ne dan saboda ta jayo muna amfani ta kore muna sharri ana gane da kyau ku shine abin da yake nufi anan fa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a yace fa kullu amrin nafi'in qad shar'a dukkanin abun da yake da na amfani ne to shari'a tayi tayi mana umarni da shi wa kullu ma yadurruna qad mana'a kuma duk an dukkanin abun da zai cutar da mu shari'a ta hana wannan yana ishara ne zuwa ka'idodi guda biyu nan ka'idodi guda biyu ne al-aslu fil manafi'il idhnu الأصل في المنافع الإذن والأصل في المضار المنع asali duk abin da zai yake na amfani ne to shari'a ta ba da dama ai kuma asali dukkanin abin da yake sharri ne to shari'a ta hana ba san kuna gane da kyau ba idan ka gane wannan ka'idar shine to duk abin da ka san zai amfane ka to shari'a ta halatta maka shi sai in ka samu dalilin da ya nuna min bai halatta ba duk da akwai mi duk da akwai amfani ana gane da kyau ko caca akwai amfani ko ba amfani akwai amfani da haka in mutum ya ce ma caca haramun ce to shi zai baka dalili domin al'asul fil manafi'i al'iznu ko asali duk abin da zai amfane ka shine an baka dama kai ko da ke kuma akwai cutarwa a ciki ana gane da kyau ko to a takaice dai al'asul fil manafi'i al'iznu wal asul fil madarri al man'u asali duk abin da zai cutar to kada ma ka shiga neman aya ko hadisi idan muka ɗauki wannan ka'idar kaga taba ba ka da buƙatar kenan sai an ce maka haramun ce ko tunda cuta ce ko ko amfani ce cuta ce ana gane da ke domin al'asul fil madarri al man'u asali duk abin da zai cutar an hana wa ma tasawi dararin wa manfa'a yakunu mamnu'an li dar'il mafsada kuma wa ma'tasawi dararin wa manfa'a idan aka samu daidaito na cuta da amfani ya kunu mamnu'an lidar ilmafsada to wannan abin za a hana shi don saboda a kare banna nan ishara ne zuwa ga ka'ida dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi wani abu ne wanda amfani da cuta ta hadu a ciki ana gane da kyau ku ta yadda ba a ma san wanne yake yawa ba akwai cuta a ciki kuma akwai mi kuma amfani a ciki kuma ba a iya sanin amfanin yake yawa ba ko mi ko cutar ta yawa to ka'ida ta musulunci shine wannan abin za a hana shi shine dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih da jayo amfani da kare sharri to kare sharri shi ake mi shi ake mi shi ake gabatarwa kinan wani abu ne wanda kake so kai wanda a ciki akwai sharri kuma akwai amfani kun baka san sharrin yahi yawa ba ko amfanin yahi yawa to daga ka shiga wannan rudin to ka san ka'ida shine to haramun ne ke wannan abu dan saboda ka kare a kare cuta shi ake gabatarwa akan me akan jayo amfani sai yace sai malam yace a gaba wa kullu ma kallafahu qad yusira haka ne ko wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda aridin tara yace wa kullu ma kallafahu qad yusira kuma dukkanin abin da shari'a ta dora to da sauki take dora shi wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ana ganin da kyau ko duk abin da shari'a ta dora to da sauki ne ko da kai kana ganin wahala ne asali dai menene sauki ne shi yasa da Allah ya dora azumi sai ce yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wahalan nan da kuke sha ita ce saukin ana ana ganin da kyau ko Allah dai gari banban aka ce abincin wani mutuwar wani abincin wani gubar wani ko kenan wahalar wani amfanin wani sai ce min aslihi ma'ana kaman shine asali asali duk abin da Allah ya shar'anta halal ne wa inda aridin tara kuma ana ma ƙara yin sauƙin inda arid idza tara ma'ana idan wani abu ya gitto kuma sauƙin ma ana ƙara sauƙaƙa shi shine ma'anan min aslihi wa inda aridin tara asalin shari'a gaba ɗayanta sauƙi ce al'aslu fi shari'ati al-yusru kuma idan ma wata bukata ta gito wani uzuri ko wata matsala ta gito sauƙin ma ana ƙara sauƙaƙa shi sauƙin ana ƙara sauƙaƙa shi gaji maganar bari bin misali ya tadhil maqal sallah an yi sauƙi ko ba a yi sauƙi a ciki ba ai da nawa za a yi ha hamsin za a yi ko to sai aka sauka aka bar nawa biyar kina asalin sallah akan sauki muke yin ta to in kana balaguro saukin an sauƙaƙa shi ko ba a sauƙaƙa shi ba shine wa inda adadin tara ana ganin da ke ko wannan shine kenan fajlib li taysirin fajlib li taysirin bi kulli dhi shatat falaysa fi ad-din al-hanif min shatat Allahu akbar in ji Hausawa ya ce fajlib litaisirin bi kulli zai shatat ya ce don haka ka jayo sauƙi ga dukkanin abin da yake shatat a shai'ul shatat shine a shai'ul mutum duk abin da yake ma'abuci wahala to ka jayo sauƙi falaisa fi dinil hanifi min shatat domin a cikin addini namu mai gaƙe babu tsanani ishara ne a nan ka'idar almashakkatu ta jidibu taisir kun ga sai aka kawo shi a babi na baiti a babi na baiti almashakkatu tajlibu at-taysir shine ma'anan fajlib li taysirin bi kulli dhi shatat sanani yana jayo me yana jayo sauki ai kun gane wannan kaidar ko in baka da lahiya an baka damar kai mi kai sallah daga mi da zamani almashakkatu tajlibu at-taysir inna ma al-usri a wata ibara kuma suna cewa idza dhaqa al-amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa duk lokacin da ka shiga matsala sai a buɗa maka ka samu yalwa ka samu dama amma da ka samu dama kuma sai a matse maka in lahiyar kalau sai a matse maka a gidan gaba dole sai ka yi sallah da tsaye ana gane da kyau ko in kun baka da lahiya sai a ce mi wannan duk misali ne muke badawa domin ka'idodin suna shiga a babubuka masu yawa in ka shiga bangaren haila in ka shiga bangaren biki in ka shiga bangaren balaguro in ka shiga bangaren tsananin aiki da yawa ko abin ne kama da haka wa mastata'at taf'al min al-ma'muri wajtanib al-kull min al-mahzuri wa mastata'at taf'al min al-ma'muri duk abinda aka umurta to kai daidai gurgurdan iyawarka wajtanib al-kull min al-mahzuri amma shi kuma ana gani da ke ko abinda yake al-mahzur ne shine al-mahrum abinda shi kuma aka haramta wajtanib al-kull shi gaba ɗaya ka nisance sa duk abinda yake na umunni ne to daidai iyawarka za ka yi amma abin da yake na haramun ne shi kuma za ka me za ka kame Allah ya ce fattakullaha mastata'atu ana nuhin ku yi ibada daidai gwargwadon iyawarku Allah ya ce a yi sadaka ka yi daidai gwargwadon iyawarka Allah ya ce a yi ƙiyamun laili ku yi daidai gwargwadon me iyawarku Allah ya ce a bar zina kada ka ce to za mu yi daidai gwargwadon iyawanmu ka tai ka yi runguma ka ɗan shashawa ka ce to na ɗan rage dai na yi daidai gwargwadon iyawarka a shi fashtani bil kulla min al mahzuri ala gane ke ko na'am wanda shine kenan kenan shi a ibada daidai gurgurdan iyawa zakai la yukallifu Allahu nafsan la wus'aha amma a wajen zunubi babu wani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a'a dole ne ka bari shine ma'anan washtani bil kulla min al mahzuri wa shar'u la yal wa shar'u la yalzamu qabla al ilmi daliluhu fi'lul fi'lul musii وشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمي yace shari'a ba ta lazimtar mutum idan bai sani ba ma'ana idan cikin jahilci kai abu to ba a kama ka da laifi daliluhu dalilinsa kuma shine fi'lul musii fafhami shine hadisin wanda ya munanta sallah ka gane wani mutum ya zo ya buga sallah ko nazo Allah ya ce je kai sallah domin baka yi sallah ba ya ƙara tafiya ya koma ya yi irin wadda yi ya ƙara komowa aka ce je ka yi domin ba sallah ka yi ba ya ƙara komowa ya ce ya manzo Allah ni ban iya wata in ba ita ba kenan ya nuna bai sani ba ne ana gani da kyau to anan duk sallar da ya ba a kama shi da lahi don me don bai sani ba ne ana gani da kyau ko wannan shi ne kenan a ka'ida ta zube suna cewa suna cewa la taklifa illa bi ilmin wala uqubata illa ba'da inzar لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أنا غاني بجوكو ولا شيء كنا to sai dai fa ga wani sai dai da kaji lakin kasan akwai akwai lauje cikin dade ko lakin idza farratta fi ta'allumi fa za mahallu nazarin fal ta'alami fa za mahallu nazarin fal ta'alami sai dai idza farratta fi ta'allumi idan kai sakaci baka je kai ka koyi abin ba faza mahallu nazarin falta'alami to a wannan wurin fa akwai abin duba ma'ana a nan jahilci ba zai zamantowa uzuri a gare ka ba ana gani da kyau ko ka'ida suke cewa la uzra lil jahli fi ma huwa ma'lumun min ad-din bid darura la uzra lil jahli fi ma huwa ma'lumun min ad-din bid darura dukkanin abin da yake dole ne a musulunci ka sani bari mu fiɗi biri daga kai harutsiya a shari'a akwai abin da ake ce ma al-ma'lumu min ad-dini bid-darura abin da ake yi da al-ma'lum min ad-dini bid-darura shine abin da dole ne a matsayin ka na musulmi ka san shi in ka ce baka san shi ba to ba a yarda da cewa kai da baka san shi ba dan dole ne asali ka san me ka san wannan abu yanzu misali mutum ne a lokacin ramadan sai aka ga yana cin abinci aka ce kai baka azumi ya ce azumi kuma ya azumi a to wannan ba a ma da bukatar wai a mishi dogon shari kashi ne kamata a kirsa mishi ba a jabar abinci kawai jahili ne kuma ilimi ne a la yu'zar me da suna lil jahil fi fi adami ma'rifati fardiyat as-siyam domin as-siyamu ma'lumun min ad-din bid darura ne kuma irin wa'annan abubuwan ababe na aqida shi ake ce ma man ankara ma'luman min ad-din bid darurati faqad kafara duk wanda ya inkarin wani abu wanda yake dole a addini an san shi to shi ya kafurta ana gane da kyau ko misali mutum ne yace shi bai yarda da zakka ba to ya kafurta shi yasa Abubakar ya yake su ko domin zakka ma'lumun ne min addini bi darura kenan dai a takaice malam yana nuna muna akwai inda jahilci ba a dokar shi a matsayin me a matsayin uzuri musamman a garin da kake ana ilmantarwa wannan shine kenan kenan dai jahilci ba ko da yake zama yake zamantowa yake zamantowa uzuri ba wa kullu mamnu'in falid darura yubahu wal makruhu 'inda al haja wa kullu mamnu'in falid darura yubahu ana ganda kyau ko dukkanin abin da aka hana to idan da larura an halatta shi wal makruhu 'inda al haja shi kuma abin da yake makruhi ne shi ma idan da bukata shi ma an halatta shi wannan shi ma ishara ne zuwa ka'ida sananna wa zai tuna mana ka'idar ad-daruratu na san da ya sun santa ad-daruratu tudihu al-mahzurat darura tana halatta abinda aka hana wannan ka'idar akwai matsala da tare da ita dan na sha alwashin wata da sai mun yi daura kawai akan wannan ka'idar domin akwai malaman da suka yi rubutu kawai akan wannan ka'idar domin dalilin wannan ka'idar da yawa daga cikin mutane suna fadawa a cikin matsala don matsalar ba su ma san me ake ce ma darura ba shi ne matsalar yanzu bari in gani za ku ga mini me ake ce ma larura kaga mutum mutum na ciwon kai mutum bai zo masallaci ba ka ce masa don me ai wata larura ce ta hana ni zuwa in ka bincika kuma larura ba ma larura ba ce abin da ya faɗi ba larura ba ce kaga mutum ya yi kaza ya ce ai larura ce kuma in ka bincika ba larura ba ce wa zai gaya mana me ake ce mene larura abubuwa guda biyu ne masu kama da juna akwai addarurat akwai alhajat akwai larura akwai bukata to mutane da yawa bukatar suke maida matsayin larura to dan ka a shiga daji da yawa bari in ba ku ka'ida wadda za ta bambance muku tsakanin me ke da suna darura da ma adda ila halaki shay'in fa huwa darura wa ma adda ila al-mashaqqa fa huwa haja duk abin da zai kai ga a rasa wani abu to larura ne ana gane da kyau ko yanzu misalin mutum ne yake a cikin daji ana gane da kyau ko sai ya ji wata bakar yunwa yunwa ko tana iya ta kai gami ga halaka ko ta kashe shi kawai a gaban shi sai ga wata ga wani mushe ya halatta ya ci wannan mushen ko bai halatta ba ya halatta ana gane da kyau ko domin mine ne larura ce ko larura ce ana gane da kyau ko ta yanzu mutum ne yake cikin daji yana da ɗan guzurin shi kawai sai ya shi lemi kai jama'a ni na jama ban ci nama ba kuma a gaban shi sai ga wata ga wani mushi yanzu yanzu nan ana ganin da kyau ku sabon mutuwa wanda bai fara ɗoyi ba sai ce a to ka gani bari in gasa in ci in ya ci wannan ya ci haram ko bai ci haram ba domin yana da guzurin a'a wai shi lemi ne ya ji to shi lemi larura ne lemi haja ne bukata ne eh za ka ji ba daɗi don saboda bakinka musamman in ba are ne ko? ala gane da kyau ko? wanda shi ne kenan wanda shi ne domin cikinsu ne babu mahauta da yawa ba mu ce gobira ba don su akwai mahauta da yawa to wanda shi ne kenan a takaice kunga shi lemi bukata ne ana gane da kyau ko amma ita kuma yunwa ta babu abincin gaba ɗaya menene larura ne kenan ma adda ila halaki shay'in fa huwa darura wa ma adda ila al mashaqqa fa huwa haja ya kamata mu bada misalai akan wannan gabar akan wannan gabar aha ku ba mu wani misali na bukata da haja tunda ka'idodi su in ba a ba a kawo misalai ba a gane amma da ina ka misali guda in mutum ya gane duka yana wadatar mishi sai a ce masa waqis ala zalika na'am na'am alaikum salam eh na'am eh jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan mutum ne ya samu zuwa karatu a garuruwan da in ana tsananin sanyi dole ne sai mutum ya sha me ya sha giya in bai sha ta ba kuma zai iya zai iya shekawa ko da kun san shekawa ya kun san me ake ni zai iya mutuwa kuma wannan tabbas ne akwai shi fa can wajejen rusiya kinnan ko na to da farko zuwa karatu a wannan garin dole ne? a? dole ne sai ka je karatu a can? ba dole ba ne to sai dai in ya kasance ba ka da labari sai da kashe to wannan lokacin ne za a yi ce maka uzuri zai mi zai shiga a ce amma ka san da gari ba yiwa sai da shan giya a to ai wannan gari ba wurin zama ba ne sai wanda suke dole ne ta kama su ba su da wurin zama in ba nan ba wa ardullahi wasi'a ana ganin da kyau ko to mu ɗauki dai wannan tana iya samuwa tana iya bai sani ba sai da ya shi to in ta tabbata wannan ya halatta ko an tabbata da in bai shage nan ba zai iya mutuwa to a nan lokacin larura ce to bihu almahzu ana gane ke ku amma akwai wata ka'ida kuma suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha aka ce giyar in ka sha dan dan marhi ya isa kai kuma ka sha marhi sai ka ji ah abun fa dan dadi dadi sai ka ƙara wani marhi to a wannan kuma ka wuce iyaka babban misali shine wanda ya zo cin mushe da ya ci ya ƙoshi sai ce to bari in ɗoka in yi guzuri don namu akwai daɗi 'yan gida ma su samu to wannan idan kai guzuri to kayi haramu domin abdarura to kaddaru bi kadariha ma'ana ita larura ana yin ta daidai gwargwadon bukata ne da an wuce bukata to an shiga a cikin me an shiga a cikin a cikin haramun sai malam ya ce lakin na mahurrima lizzari'a akwai wani misali da ya bada misali mace ya halatta ta shekaratu da ya halatta balaguro ba tar badaran muharrami ba la yahillu lil mar'ati an tusafira illa ma'a zi mahramin to kaji ɗan mata suna zuwa kasashen wajojen karatu ana gan da ku in dai ba tare da muharrami bane wannan duk karatun da za su yi a cikin haramun suke a cikin zaman haramun suke kuma da yawa daga cikin su ba ta da muharraman suke tahiya ba matsalan ma sai ka zo inda za su zama mata da maza suke kwana ana gane da kyau ko to dole ne ga mace sai ta yi karatu ba dole bane ga mace sai ta yi karatu bayan wannan kuma dole ne sai ta tafi kasashen wajen za ta yi karatu in ka san zaka dauki nauyin ka ga mata da muharraman babu lahi misali akwai doktor wanga mai sunan shi wanda ya rasu doktor abdulaziz ya tura ɗiyan shi wajen karatu hada mace ciki amma tare da yannanta suka je wajen karatu a indiya to kun ga shi nan ya bi ya bi hanya wadda ta mi hanya wadda ta idan tana tare da mi muharramanta wannan shine kenan a takaice dai wannan akwai matsala sosai dangane da tura mata ba tare da muharramai ba a kasashen waje wajen karatu lakinna ma hurrima lizzari'a yajuzu lil hajati kal ariya sai dai abinda aka haramta lizzari'a yajuzu to shi ya halatta lil hajati idan da bukata kal'ariya kawai misalin al'ariya al'ariya me zai tuna muku da shi al'araya a cikin fikihu irin su bulugul maram ina ji haɓar mutula kama akwai mako babu al'araya al'araya to mufrad kinsa ne ariya abinda ake ce ma araya shine me yake da suna bai'un nakhl bai'u tamri ala ru'usun nakhl ala ru'usun nakhli ko kuma bai'u ar-rutabi bit-tamri shine ka bada danyen dabino a baka busasshe wannan ya shahi kowanne irin abinci duk abincin da yake akwai danyi akwai busasshe to in za a saidawa ba a sai da danyi a bada amshi busasshe ana gan da ku dan shi danyen in ya bushe zai mi zai karanta in aka haka an samu riba kenan to amma al'araya ita kuma lokacin da ake da bukata ana gan da ko to an halatta ta kawai misalin lokacin jimbiri wannan yana da jimbiri wannan kuma yana da busasshen wake yana buƙatar jimbiri shi kun bai yi noma ba sai ce to wani zan baka tiyar wake ka bani jimbiri don saboda in ci a gidana to wannan buƙata babu matsala ana shi wannan an halatta shi inda idan mutum ya mene don mutum ya ci ne amma da sunan saidawa to wannan baya halatta sai in dai da kuɗi ne za a bayarwa kenan dai al'ariya kin nan asali ba ta halatta ba amma idan lokacin buƙatar ta ne mutum ɗanyen ke gare shi kuma yana da buƙatar busasshe ya gaji da cin jimbiri yana buƙatar ɗanye don a yi wake da shinkawa jimbiri yana wake da shinkawa ba yi muna ba da misali da gidanmu ne ko da yadda muke su can da dabino suke ba da misali akwai lokacin da yake maga to mutum ɗanye kawai ke gare sa ba ya da busasshe to shi kuma danyen ana gajiya da cinsa to kenan sai wanda yake son shi kuma danyen sai ya bashi danyen shi kuma ya bashi busasshe to wanda shi sai aka halatta shi a lokacin bukata abinda ake ce ma mahurima lizari'a shine abinda aka haramta wanda ba dan asalin shi abun haramun bane sai dan asalin yana kai ga zuwa haramun shine ake ce mahurima lizari'a ana gane da kyau ko ma'ana shi wannan cinikin an hana sa ne don saboda zari'atan ilar riba don yana iya kai ga fadawa a cikin riba ma'ana a sai da danyen abu da busasshen abu yana kai ga a fada a cikin riba shi yasa aka hana sa to duk abin da aka hana don saboda zari'a saddan zari'a to idan bukata ta kama za a iya a yi shi ban san ko ana gane da kyau ba misali duk wanda ka san yana yin giya to baya halatta ka sai da mishi mi ka sai da mishi tsaba yau munan da tsaba ake ko irin su burkutu to to a wannan lokacin ga idan bukata ta kama me yasa aka haramta maka ka sai da nan saboda saddan lizari'a ko dan saboda kada a je giya ce zai da ita duk da babu tabbacin giya ce zai da ita amma dai dan kada azuzi ce sai aka hana maka to idan bukata ta kama to a wannan lokacin ya halatta ka sai da mishi dan saboda ka samu ka biya mi ka biya wannan bukata ayin bambanta kuma tsakanin bukata da lura ko wannan shine misalin bukata ta kana bukatar kuɗi na kayan miya kuma kai kuma haɗin kawai ke gare ka ana gane shi ko ai za a iya cin tuba miya ko amma dai da kin za a ci ko ana ce ana lahaula ko da yake magana suka ce yunwa ba a yi miki lahaula wannan shine kenan to a takaice za mu je a babi na gaba مقتضى الامر والنهي abunda al'amur wa nahyu suke hukuntawa wa ma nuhi anhu min at-ta'abbudi aw ghayrihi afsidhu la taraddadi fa kullu nahyin 'ada lizawati aw lishuruti mufsidan sayati wa in wa in ya'ud li kharijin kal'imma falan yadhira fafhamanna al-'illah والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره ulim malam ya ce muktadal amri wan nahyi abinda umarni da hani yake hukuntawa in aka yi umarni in aka yi hani to me yake hukuntawa yana hukunta dole ne ko yana hukunta a mustahabbi in aka ce kada ka yi ana nuhin haramun ne ko kuma ana nuhin a'a makruhi ne shine abin da ake nufi da muqtadal amri wan nahyi wa ma nuhi anhu min at-ta'abbudi aw ghayrihi afsidhu la taraddadi dukkanin abin da aka hana yi na ibada ko wanda ma ba ibada ba afsidhu to ka lalata shi la taraddadi kada ma kai wani kwankwanto ka'idar shine annahyu yaqtadil fasad annahyu yaqtadil fasad hani yana hukunta lalacewa ana gane da kyau ko misali manzo Allah ya hana yin magana a cikin sallah in kai magana a cikin sallah sallah ta yi komi ta lalace shine ma'ana annahyu yaqtadil fasad hani yana yana hukunta me yake da suna lalacewa sai dai ka'idar ba ta ƙare ba fa kullu nahyin adaliz zawati aw lishuruti mufsidan sayati duk hanin da ya koma izuwa ga zatin abu ko izuwa ga shar'i izuwa ga sharuɗa mufsidan sayati ma'ana to wannan hanin yana lalatawa wa in ya abun ga in ba mun ida baitin guda biyu ba ba a gane ma'anan wa in ya'ud li kharijin kal imma falan ya zira fafhaman na la'illa idan kuma hanin yana komawa ne zuwa ga abun da yake baya da alaƙa da zatin abun ana gani da kyau ko to wannan hanin me yake da suna baya lalata ibadar ko baya lalata abun kal'imma kawar misalin al'imma shine al'imama ana gani da kyau ko bari in ba ku misali ya halatta mutum ya sanya rawani na sata a ya halatta mutum ya sanya rawani na sata baya halatta haramun ne ko to in mutum ya salla da rawani na sata sallashi ta yi ko ba ta yi ba ta yi li'annan nahya laisa lahu alaka bi zati salah domin hanin baya da alaka da asalin sallar ana gane da kyau ko to amma kuma mutum ne ya yi sallah da tufafi na fata tufafi ina muka ce tufafi kenan riga da wandogo na fata to shi sallah shi ta yi ko ba ta yi ba a wasu suka ce ta yi wasu suka ce ba ta yi ba kamar yadda kuka yi sabani haka malamai suke sabani amma ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya amma in kun gane wannan ka'idar to kawai za ku yanke hukunci in kun gane wannan ka'idar za ku yanke hukunci akwai matsala yawwa aulish shuruti adaliz zawati aulish shuruti sharadi ya mi ya shiga min shuruti salati satrul aura to sutur da al'auran ai dole sai an yi shi da mi da halal ana gane da kyau ko ana gane da kyau ko to su kun malaman da basu kawo sharadin ba suka ce a'a to ai asali kayan da yasa ba su da alaka da me da asalin sallar domin ko da su ko ba da su ba zai iya me zai iya sallah shi yasa aka samu sabani a cikin ka'idar ma asali ana gane da kyau ko amma in aka kawo shurutikin nan zai iya shiga a ciki zai iya shiga a ciki ba san ko ana gane da kyau ba wanda shine kenan to mushe yace yajuz ina ne shi ne ce falon ya zira fafhaman na la'illa kinan idan ya kasance hani baya da alaka da asalin abu to falon ya zira to wannan ba zai lalata abun ba fafhaman na la'illa to ka gane illar to bari in baku ka'idar a tsari na zube wannan tsari ne na waƙe suka ce idha adan nahyu ila zati li'ibadati aw shartu sihhatiha dalla ala fasadiha wa in ada ila amrin kharijin fala ka'ida ce mai muhimmanci sosai idza ada an-nahyu ila zati al-ibadati aw shart sihhatiha idan aka hana yin abu kuma sai kasance za ka yi ibada sai kasance wannan abin da aka hana yana da alaƙa da asalin ibadar ana gane da kyau ko ko kuma yana da alaƙa da sharaɗi na ibadar to wannan abin yana lalata ibadar amma wa in ada ila amrin kharijin fala amma in baya da alaƙa da ibadar to baya lalata ibadar bil misali yattadhi al maqal fata halal ce ko haram a wannan ma'alumin ne min addini bi darura duk wanda yake sata halal ce to ya kahurta ko ba haka ba domin ma'alumin ne min addini bi darura domin kaman ka karyata Allah yace wasariqu wasariqatu wala uqubata illa fi iqtirafi manhi duk abinda kaje an ce za a ma mutum uquba in yayi to alama ce ta haramun ne shine la uqubata illa fi iqtirafi manhiyin to sata haram ce go to wannan ana cikin sallah yana kusan abokin shi an yi sujada salula tana kusan hannun shi sai ya sarrafa da ita yasa aljihu ala ga da kyau ko aka sallame sallah da shi a zahiri sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi ko ba ta yi ba kada ma ku yi tantama sallah ta yi eh ana ga da kyau ko domin shi shi khushu'i baya muke da suna shi khushu'i al'amari ne wanda yake nisbi ma'ana wannan abin da ya dan taba khushu'insa shi kuma khushu'i a cikin sallah baya lalata sallar gaba daya rishin khushu'i sai dai ya rage mata me lada idan mutum ya sallah babu khushu'i sallar tayi sai dai lada ce za a samu matsala a wurin ta lana zawahir wallahu yatawalla sarair shi ma akwai kaida anan gaba zamu zamu fasara wannan kaidar sallar shi tayi duk da ko yayi me yayi haramun to dan me yasa aka ce sallar shi tayi لأن النهي عاد إلى إلى إلى خارج الصلاة لأن النهي ليس له علاقة بذات الصلاة dan saboda hanin baya da alaka da me da sallah gaba daya to ga wani ma misali wanda zai fede muku daga zai fede muku biri da kai hawo tsiya dariya halal ce ko haramun a dariya halal ce ko haramun a akwai lokacin take haramun ko to amma dai asali mice ce al'asulu fi zahiki alhillu wallah shi ne ko? to asali dariya halarci to yanzu mutum ne ana cikin sallah kawai ce tun tsire da dariya sallar ta yi ko ta lalace yanzu da wajen sallar ne yi sallar yana laihi amma da yake cikin sallah ne yi ta don mi don dare tana da alaƙa da mi da sallah alaikum salamu rahmatullah yanzu wani gurgu ne kaga ya wuce ko wani mahaukaci sai kai dariyarsa don saboda halittar da Allah ya masa wannan dariyar ta halatta ko ta haramta ta haramta ana gane da ke ku amma a cikin sallah kawai wani ya baka dariya sai ka tumtsire da dariya kai haramu kuma sallar ta mi ta lalace yanzu an gane tsakanin an gane wannan kaidar da kyau wallahi kaida ce muhimmanci sosai wanda in ka gane ta zaka iya bambanta laihin da yake lalata ibada da laihin da baya lalata mi baya lalata ibada wannan shine kenan kaida ce mai muhimmanci sosai malam yace wal aslu fil ashiya'i hillun wamna'i ibadatan illa bi idni shari'i asali a cikin al'amurra shine alhillu shine halacci wamna'i ibadatan illa bi idni shari'i ita kuma ibada ka hana ta sai da izini na shari'a wannan yana ishara ne zuwa ga ka'idar al'aslu fil ibadatil hillu wal aslu fil ashiya'i al'aslu fil ibadati at-tawaqquf wal aslu fil ashiya'il hill ko kuma muhara da asalin shi al aslu fil ashiya'il hill ko al ibaha asali shine komi ya halatta kai shine asali fa komi ya halatta kai dalili wannan shi ake cewa al-ibahatul asliya kuma dalilin ta fadin Allah madaukakin sarki huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-samai Allah shi ya halatta muku duk abin da yake cikin kasa kinan ya halatta muku duk abin da yake cikin kasa ku yi mi ku yi amfashi ake cewa al-ibahatul asliya kinan al-aslu fil ashiya'i al-hil illa bi dalil asali shine komi halal ne sai da dalilin da ya nuna cewa haramun ne amma shi kuma ibada al'asulu fil ibadati a tawakuf asali a ibada shine ba za ka yi ba sai an ce ma ka yi ba zan ana gane da kyau ba to ga wata ka'idar da za ta ƙara za ta ƙara nuna mana muhimmancin wannan ka'idar fa in yaqa fil hukmi shakkun farja'i lil asli fi an-naw'ayn thumma thumma tabi'i fa in yaqa fil hukmi shakkun idan aka samu shakka game da wani hukunci farji lil asli to ka koma ga asali fi an-naw'ayn a cikin wannan nau'ukan wannan abubuwan thumma tabi'i sannan ka bi wannan asalin abin da yake nuhi shine yanzu wani abu ne ya hutu a zamani ana gane da kyau ko sai ku samu shakka wannan halal ne ko haram ne to sai ku riba wannan abun yana da alaka da ibada in yana da alaka da ibada to al'asul fil ibadati at-tawakkuf ana gane da kyau ko kenan ba za ku yi ba wani sabon zikiri ne ya hutu ana gane da kyau ko ko wani sabon wuridi ko wata sabuwar nafila to a wani lokacin za ka tsaya haka samu mai dalili amma wani sabon kasuwanci ne ya hutu wani sabon kasuwanci ne ya hutu kuma kayi kayi baka san baka samu dalili akan halaccin sa baka samu dalili akan haramcin sa ba to kawai shine al-asl fil ashiya'i al-ibah ba san ko ana gane da kyau ba al-asl fil ashiya'i sai kai aiki da asali idan kun gane wannan ka'idar za ku gane idan aka zo gardama wane ne ake bukatar ka dalili wane ne ake bukatar wane ne ba a bukatar dalili a gare sa yadda ka'idar take a zube shi ne al'aslu huwa al-baqa'u 'ala al-asli illa ila an yarida an-naqil al-aslu huwa al-baqa'u 'ala al-asli ila an yarida an-naqil asali shine a tsaya akan asali sai an samu dalilin da zai ciratarwa daga asali bil misali yattadhi al maqal ana nuna lokaci yayi kuma ya kamata a ce mun ida wannan wurin ko to mu ida shi da sauri sai a tsaya shine kun zo ana gardama wannan sai ce maulidi halal ne wannan kuma sai ce haram ne yanzu wa ake bukatar ya ka dalili in kun gane jazakumullahu khair kun gane ka'ida wanda yace mi halal ne domin al'asul fil ibadati at-tawakkuf domin asali a ibada shine mutum ba zai yi ba sai an ce me yayi sai ya samu dalilin da yace ayi kenan da kuna gardama mutum yace maka barin dalilin da yace maulidi haramun ne to sashi a layin jahilai ala ga yadda ku sashi a layin jahilai wannan bai san fiqh ba domin asali a ibada ba za ka bi sai an ce kai da haka in ka ce ba a yi kai kai ke akan gaskiya sai an kama ka dalilin da yake mi a yi to mutum ne ya ga wasu tuhahi sai ce kai wannan tuhahin haramun nesa su ana gane da kyau ku sai kai kuma kace halal ne yanzu wa ake bukata ya ka dalili wanda ya ce haramun ne ko domin al'asul fil ashiya'i alhillu asali a cikin al'amurra shine mi shine halal ne kenan shi baka dalili imma dalilin sadon saboda kayan hariri ne ko kuma dalilin sadon saboda kayan suna bayyana al'aura to kuma wannan shine dalilin da zai iya kawowa wallahu ta'ala a'lam baiti na karshe wal aslu anna al amra wan nahya hutim illa idan nadbu aw al kurhu ilim ulim wal aslu anna al amra wan nahya hutim asali shine umunni da hani hutim ma'ana dole ne suna hukunta al hatmu suna hukunta wajabci illa idan nadbu awil kurhu ulim sai idan ya kasance an sanda annadbu ma'ana sai idan ya kasance akwai dalilin da ya nuna wannan umarnin na dab ne na mustahabbanci ne awil kurhu ko kuma an sanda wannan hanin na karhanci ne ka'idar shine al'amru yaqtadilu wujub illa bi qarinatin tusrifuhu min alwujubi ila nadabi asali shine in Allah yace ai abu to dole ne in manzo Allah yace ai abu to dole ne sai da dalilin da ya nuna wannan umurnin na mustahabbanci ne ba nami ba ba nami ba ba na wajibci ba bari in baku misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce sallu qablal maghrib sallu qablal maghrib da ba a kawo liman sha'a ba shikenan menene dole ne nafila kahin magriba to amma kace liman sha'a kenan ta goge mi ta goge mi wajibcin yanzu ya koma mi mustahabbi ne nafila kahin magriba to shi kun bangaren hani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kada wanda ya sha ruwa da tsaye daga cikin ku ya nuna haramun ne akai tsaye ko amma kuma sai aka samu wataran ya sha ruwa daga me manzo Allah na yin haramun ana ganin da ke ku wannan shine kenan kenan sai nuna wannan hani na menene na karhanci ne amma ya shi a wata fatawa ta wasu malamai domin akwai wanda akwai malaman da suke mishi wata fassara kuma wanda ni akan ta nake ba wannan fassara mun na ba ku dai misali na wancan malama domin akwai wata kaida da zamu gani nan gaba wanda ita ma za ta iya bambanta muna hanin da yake nuna karhanci da hanin da yake nuna ibaha domin akwai hanin da yake nuna karhanci akwai hanin da yake nuna ibaha ba san ko ana ganin da kyau ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam a takaice nan za mu dakata mu tsaida sai a kenan darasi na biyu wannan kenan shine darasi na farko idan aka yi sallah kenan sai a ci gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah